الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد وجاء الله سبحانه وتعالى بإنسان تعالى بأول الرومي ما لهدي بمشاهدة الصلاة رمضان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدى ويجب إلى الهدى الذي هي شريف الفقس لغة الفقس يجيب الروم المالية وفيه في بدأ درس من تفسير القرآن الكريم muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala samun albarka a wannan wata kuma ya tafi ayyukanmu ita kuma da zaje da kasancewar cikin waɗanda zai yi tasu a wannan wata daga wutar sannan muna addu'a ta musamman ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su ciwon da yake tafi ake fama da shi a wasu jihohi muna jin labarai ciwon kwalara ya ballo a wasu jihohi na kusa da mu muna fata Allah ya tafi da za ta da shi a inda yake su kuma ya warkar da su Allah sa kan ya zo inda yake Allah ya tsare mu baki daya kuma duk wanda ya rasu a wannan sanadi Allah ya tafi da karbiyansa da bidiyo ya zaka masa to inda muka tsajiya shi gaba ne da magana a kan domin isra'ili da kuma wasiyoyi da umarni da allah mafi ya ba su da abubuwan da ya hana su sannan inda za mu tashi yau shi ne da allah mafi ya fara lissafa musu ni'imomin da ya yi musu amma a fayyace daki-daki bayan ya bayyana musu ni'imomin da ya musu a gobe za mu tabbata shi kan ne cewa musulmin da ya musu min alifin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala يأتي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال السعدي هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل ومن فارا واتي لعل هي فارا لسا فنعموا من يوم بني إسرائيل على وجه التفصيل don a fayyace wato daki daki bayan ya bayyana mana abin da ya ambata a baya na ni'imomin da ya mutu a dunkule fa qala sayyidika wa fitna jainakum min ali fir'aun kuma ku tuna lokacin da najjainakum muka tsirar da ku min ali fir'aun daga mutanen fir'aun al anan kamar da malamin fassara ya kunshi abubuwa da yawa har da shi fir'auna da shi shi yasa yake min fir'auna wa mala'ihi wa junubi muka tsere da su daga fir'auna shi kansa da kuma yan fadarsa da kuma rundunarsa mala'ana shi yan fada waɗanda ake neman shawara a wurin su kafin a yantar da abu manyan gari wanda ake sauraron maganar su ne mala'u sannan da junubi da rundunoninsa domin da rundunan da ya biyo da mu isra'ila har da shi saboda hala galiban sarakuna sukan tura a je a yi yaki ma kasancewar ransa ya ɓaci sosai da abin da ya faru tsakanin su da bani isra'il da yadda ya ga ayoyin da Allah maɗaukaki ya bai wa annabin su wato annabi Musa alaihi salatu wassalam sai hankorin ya ga cewa ya gama da wannan da'awar da wannan jama'a da halaka su da kuɗe shi yasa har ya fito kuma Allah madaukaki ya kaddara karshen fita suke kafin ci gaba ina jin ba ku manta ba abinda muka ambata na tarihin da Isra'il da zaman annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin su da inda Allah ya bashi annabci da abubuwan da suka gudana tsakaninsa da fir'auna da mutanensa musamman a cikin shafi nuna ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam har ya kai ga suka fito suka gudu da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala su kuma waɗannan mutanen fir'auna suka biyo su da nufin su riske su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da su ta hanyar umarkar annabi Musa ya bugi teku da sandansa tekun ya rabe kashi-kashi kamar gini ya ba su kuma hanya suka wuce kamar lokacin da fir'aun ya zo wucewa da shi da mutanensa Allah ta tsada ya umarci a ruwa ya koma yadda yake kuma ya halaka bayan fitar da Isra'ila daga wannan hali sun tsira wannan baiwa ce babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ita ce yake so su tuna a wannan wuri sai ku sha ku tuna lokacin da muka tsayar da ku daga fir'auna da mutanen domin su tuna wannan ni'imar sai su zo su bauta masa shi kai amma a abinda muka sani na ɗabi'ar bani Isra'il kamar yadda an bata mana cewa addini ne wanda asalinsa alaƙarsa ta jini ce ba alaƙarsa ta aƙida ne shi sa annabi Musa alaihi salatu wa salam ya sha wahala da su kwarai da gaske dan su abin da suke ji shine Allah nasu ne bal suna faɗin ma cewa baban su uban su ne don haka kawai dole ne ya yi musu daɗi ya yi musu abin da suke so umarnin da annabi Musa alaihi salatu wa salam yake ba su ba dukansu suka yarda da shi akai ba waɗanda suka yadda sun yadda yadda ta addini yadda kuma na cewa jagora ne shi a gunsu waɗanda ba su yadda ba kuma su suna ɗaukaka ne kawai shugaba ne kawai na ƙabilar mai jagorancin shi duk da su daga tashin hankali shi yasa da yawan su muke ganin irin waɗannan abubuwan da suke aikata har wani zai mamaki yaya banu isra'ila su ne wa Allah irin wannan gangarewa amma kuma yana ƙara musu ni'imomi wannan ɗaya daga cikin sirrin ke na ambata mana ɗaya daga cikin ko kafin mu fara wannan darasi da ya shafi bani isra'il cewa bayan sun fita daga wannan ruwa da Allah mu ke ce su bai halaka su ba kuma daga hannun fir'auna da mutanensa ba su yi nisa ba sai suka ga wasu mutanen wannan wurare ɗin suna bauta wasu guma saboda kangarewa da rashin fahimtar kiran da annabi Musa ke musu sai suka fara roƙonsa cewa ya sa musu abin bauta ko gumaka ko ma su bauta kamar da waɗanda suke da guma ya musu ja'allana ilahan kama lakum alihan kamar da suka bayyana a lokacin da ya musu faɗa ya tsawatar da su aka wuce bayan an wuce kuma Allah subhanahu ta'ala ya umarce su da su shiga garin Falastin su yaƙi mutanen da suke wannan wuri yan asalin masu ƙasar kabilan Filasto da Kan'anawa da suke zaune a ƙasar Falastin da kuma cikin Urdun wato Jordan a yanzu amma suka tsorata suka ce waɗannan mutane sun yi girman da ba za su iya yaƙar su ba suka ƙi shiga Allah ambata mana cewa a wani Allah maɗauki ya buga musu ɗimuwa ta shekara arba'in ba su san inda suke ba ba su san inda za su ba ba su san hanyar da za su ba a cikin wannan ɗimuwa abubuwa da yawa sun faru abin da za mu karanta a yau da yawansa a cikin wannan abin da ya faru Allah madauki ya saukar musu abinci mai daɗi da za su ci don ya wadatar da su daga nema duk da cewa an sa musu wannan inuwa kamar azaba ce amma sai kuma ya yi musu ni'ima ya ba su abin da za su ci shi abin da za su ci masu sai su ba sa son wannan kullum da kullum sai wannan su sun rubu a sace musu da irin waɗannan halaye har annabi harun alaihi salatu wasalam ya rasu a wannan tafiya bayan sa annabi Musa shi ma ya rasu ya zama cewa kafin annabi Musa ya rasu alaihi salatu wassalam yayi wasiya ga Yusha shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah ya jagoranci bani Isra'il ya shiga da su wannan kasa to Yusha shine wanda ya ja su har suka je suka yi mutanen wannan kasa har suka zauna kun ga kenan a ce annabi Musa alaihi salatu wassalam bai ga inda wannan abu ya faru ba wannan umarni na aje a shiga wannan kasa a yaƙi mutanen a zauna kasar ba da ba a lokacin sa ake sai da yanzu kuma an ambata mana zaman da suka yi da yadda Yusha ya karkasa su kabila kabila suka ci gaba da zama har aka zo lokacin ya sa musu alƙalai su gudanar da rayuwarsu da shugabancin su har aka zo lokacin da suka nemi a ba su sarki sarki da zai jagorance su biyar har aka fara annabawa a wurin mu annabawa ne annabi Dawud da annabi Sulaiman ɗansa amma su a wurin su waɗannan a gurin Yahudawa a littafan su abin da suke faɗa karakuna ne kawai na kabilan da na Isra'ila ba annabawa ba ne da ba ka ji suna ambatansa a cikin annabawa bayan wannan lokaci da lokacin annabi dawud da suleiman da ɗansa rafaam kamar da suka faɗa a cikin littafansu har kuma bayan sa aka samu wasu sarakuna ɗin daga baya kuma abu ya gurɓace musu ana kawo musu hari karo ɗaya karo biyu har ne su muka rasa suka suka tarwatsa su kamar da muka ambata a baya yanzu abin da za mu bi halin da suka shiga a lokacin da aka yi wannan kihi da wudani da dinuwar da suka shiga ta shekara arba'in Allah subhanahu ta'ala yake ambata mana cewa wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab suna dan dana ومنذر عذابا أكلا قوم فمن الأنبياء بكى أن يولونكم يولونهم ويستعملونهم suna ɗora musu azaba shine yununa kuma suna amfani da su amfani a matsayin bayi dan sun mai da su bayi ne da da isra'ila lokacin da wannan fir'aunin ya sami mulki mun san fir'aunin farko zamanin annabi Yusuf ya girmama su har ya ba su unguwa kamar da muka ambata ko ka su suke zauna abu ya juya da wannan fir'aunin ya zo na zamanin annabi Musa sai ya fara dandana musu azaba sakamakon abin da ya ji na cewa ƙarshen mulkin su zai zama a hannun ɗaya daga cikin wannan a jama'a wato bani Isra'il wasu suna cewa mafarki sai aka nuna masa baitul maqdis sai ga duk an halakar da wurin ba wanda ya rage bani Isra'il kuma ganin cewa suna nan a ƙarƙashin sa a ce alama ce ta cewa mulkin sa zai kare suna su zai zai wani kar mu manta irin waɗannan abubuwa mafi yawan za ka same su ne kawai a littafin waɗannan mutane ina fata mun gane wasu kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan ɗabi'ar su mulkin su rayuwar su da sauransu amma mafi yawan labarin da zaka ji ana faɗa akan bani Isra'ila da yawan ta ana samun su ne daga littafan su littafan su babba shi ne wannan bible na su ke hannun su wanda suke cewa littafi mai da kirista su suna littafi mai aiki wanda aka kasa kashi biyu da tsohon alƙawari da sabon alƙawari akwai littafan kuma da suka yi sharhin waɗannan lokacin farko da suka bayan sun rubuta wannan littafan suka fara sharhin suka sa suna kiran irin wannan rubuce-rubucen da suka suna kiran su midrash midrash kamar mutum ilimi na tafsiri mu a nan nijami suka yi sharhi da ta'aliki akan waɗannan littafai duk littafin domin an da can littafin annabi Musa ne kawai domin guda biyar sifir guda biyar ne a cikin bible ina ne kamar da biya mana nan ai ya kasu kashi kashi sun kafa su kashi uku kamar da kamar da ambata suna ce masa sana ta ta farko suna nufin alkaura nun na din suna nufin nanu'el ma'ana kutubul anbiya littafin annabawa sai kaf a ƙarshe suna cewa kutubin amma suna cewa ka tanasu da ka saboda a yaren ibriya duk inda kafin ta zo ƙarshe kafin ta kuma ya zama a wani harafi ne na madda to ana nufin da ka sai ka su cewa kana a rubuce duk abin ke faɗi shi waɗannan littafan kashi uku da duk ba zamanin annabi Musa alaihi salatu wasallam abin da ya bar musu waɗannan littafai guda biyar na farko da shi ake ce masa saura shi wannan bible da kuke ce wa old testament ko new testament in ka same shi shi old din tsohon alƙawari shi ne nake faɗa ya karɓi shi uku sabon alƙawari na kirista ba ruwan su da shi yahudawa to shi wannan kashin farkon shi ake ce ma saura ba dukkan sa ne a saura in shi wannan old testament ya ba ta mun gane to waɗannan kusur guda biyar ɗin sai suka fara musu sharhi suna rubutu a kan su suke kiran da midrash to a waɗannan littattafai akwai maganganu da yawa da aka sami suka samu hanya zuwa ga littattafan mu na tafsiri wasu ta hanyar riwaya riwayoyi da aka samu a suka musulunci daga cikin ahlul kitab wasu sahabban sun tambaye su lokacin da inda Allah ya ba mu waɗannan labaran ko gashi وإذ نجيناكم gashi da an yi kaza har aka yi shigar da su wuri kaza aka sa su kaza aka ba su abinci ne kaza kaga dole ka habbai za su nemi su sanya abin tunda a cikin qur'ani babu bayanin su muku to sukan tambayi waɗanda suka musulunci da ayyukan kitabi me kuka sani daga littafan ku na abin da ya auku a wannan wuri to sai su kawo musu riwayoyi su ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani in za ka same shi a cikin littafan nasu wannan ne yanzu da ake cewa bayan da cikin old testament wasu kuma ba a samu suna cikin waɗancan tsofin littafin da ke shi ne jira hawa hawa ne kuma manya manya har da cikin su aka sami waɗanda suka takaita wannan ɗin suka mene shi ɗan ƙaramin littafin fiƙihu suka sa masa suna al-mishna shi wannan mishna ɗin daga musanna abinda ake karrara shi ake yawan mene amma tarka shi kuma aka samu wasu malaman daga baya da suka zo suka zauna suka yi sharhin wannan mishna din shi ake ce ma tilmud za ku ji ana faɗa sunan littafi tilmud to wannan littafin sai suka buɗa shi faɗi babba ne sosai yana nan da yaruka da yawa akwai na asalin ibriya din tare da aramiya akwai kuma wanda suka fassara su zuwa ga harsuna da yawa akwai wanda aka fassara zuwa turanci akwai na faransanci akwai na jamus da sauransu to waɗannan littafan akwai irin waɗannan sosin da yawa wanda za mu ji an same su a cikin littafan mu da suke sababin yadda suka shiga su ne ta hanyar irin waɗannan ruwayoyi kuma ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama يتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في حديثي وكان في حديث وكان إلى ذلك بدا أهل الكتاب ولا حرج باب باب باب أما ما في شيء duk wanda ya min ƙarya su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi wurin zaman sa Allah shi yasa har ya ba mu wata ka'idar a wani hadisi da Abu Dawud ya rawaito cewa hadisan banu isra'ila ana ɗaukar mataki uku a kansu abin da na farko duk abin da suka faɗa a littafansu sai muka zo muka samu an ambace shi a littafan ma'ana a qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka ce littafan tafsiri mu littafan tafsiri akwai irin waɗannan abubuwan yau a littafan mu ana nufin qur'ani ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne littafan da ake hujja da su kuma babu tantama cewa wahayi ne da Allah to idan muka samu abin da ya daidai da abin da ke tare da mu na qur'ani ko hadisi hukuncin shi ne mu karbe shi da bisa domin ga shi a littafin idan kuma muka samu abin da ya saba wa littafin wato alqur'ani daga cikin waɗannan riwayoyi da aka rubuto daga manzon Isra'ila an ce kaza tsawon yanzu za ka ji ana kai wasu maganganu masu gudu a ce a lokacin annabi Nuhu an yi wani mutum a wajen tsawon kaza da kaza shine ruwan tufa mai bishan yin shi ba sai da aka yi abubuwa aka yi haka za ka ji lokacin annabi Adam an yi kaza sadaki aka nema a gunsa kafin a ba su auren hawa'u sadaki shi ne sadaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kuma ƙare-ƙaren makaryata ne a cikin yau saboda daga falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalar da baya bukatar ta daga bakin su Allah ya ba su falala amma su na bani Isra'ila sun kawo za su so su akan da na su labarin kamar mu kisar annabi Adam da Hawwa Iblis da muka ji su a gurin su ba Iblis bane ba shaytan bane wanda aka wanda ya buga suka fi bishiyar nan ko kuma za a tafi da su da aljanna wata macijiya suka fi haka yi a cikin babu haka kuma a ruwayoyin su yau to in waɗannan za ka sami wannan irin maganganun an rubuta ta a cikin tafsiri sai ka kula haka nan kuma za ka ji kamar abin da shafi in an zo kan kisar annabi ibrahim Allah mai ya ce mana wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu aslaman alihatan haka yi ko amma a littafan za da sunan baban annabi ibrahim tarish tarihu yau ba sunansa azam ba waɗanda abubuwan duk duka kula in ka kar in ka je tafsiri kamar manyan tafsirin da suke ruwaya da ko kuma suke tafsiri da ruwayoyi da za a ruwayo da isnadi kamar sun tafsirin kabari za ka samu irin wannan maganganun shi ma ya ambaci tarihi yau za ka ji wasu abubuwan kamar an faɗe su kamar in ka karanta babin haka za ka ji kamar in ka karanta waɗancan littattafai da ake ce mai midrash duk da babu ba a samun su ma'ana ba a same su yadda har za a ce har kowa ma ya karanta ba za ka ga cewa irin wannan maganganu za ka same su abin da zai bambance maka wanne ne gaskiya shi ne ka koma Qur'ani za ka ga abin da shi ne tabbas gaskiya kuma sannan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana mana waɗannan tsarin bayani banda wannan sauran ba su da tabbas to idan ka sami abin da ya saba wa Qur'ani da su waɗannan ruwayoyin da ake cewa ruwayoyin Isra'iliya da suka ɗauko su sai ka amince a gefe babu aiki idan yau abu na uku ko hali na uku shine idan aka sami riwaya daga bani Isra'ila wadda babu ambatan tabbatar da ita ko ƙaryata ta a cikin littafin a cikin Qur'ani ko hadisi to ita kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam imam ka da yake la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu kar ku gaskata su kar ku muku ƙarya kike sai a ce gashi nan an faɗa a cikin littafin da an faɗa an ce wai yau karka ce gaskiya ne domin in ka gaskata ta yi ba ce abin da ke gaskiya ka shigar da wani ilimi wanda ba dai ba ce in ka karyata kuma ta yi yana cin abin da yake cikin littattafan su ingantattu wanda aka bai wa annabawa sai kuma ka zama karyata ne ka ga kuma wannan ba dai ne don haka abin da ba mu da tabbacin sa sai mu tsare kun ga kenan ashe an tafi an dawo magana tana nan a kan Qur'ani duk abin da ya saba ma Qur'ani to ka ajiye shi ko ilimi na nuni ko magana ne ne da wannan to zama a rika kula da abin da ake karantawa a littafin tafsiri na irin waɗannan ikra'iyya akwai maganganu da kan dama da malamai suke yi su rubuta a kan irin wannan duk wanda zai rubutu ya bayyana maka cewa wannan ikra'iyya ne ba ne ka karanta kuma ka fahimta cewa wannan yana cikin wanda sai ka samu tabbaci ya yi daidai da Qur'ani ka dauka wanda bai daidai ba ka aje in shiru ne baka samu tabbaci ba sai ka kale shi shi ma kai maka shiru Allah ya samu da wannan tafsiri yana da muhimmanci musamman ga waɗanda ko suke tafsiri ko kuma za su karɓi wasu za su tafsiri za su bincike a kona da kasan tafsiri a karantun isoshi isoshin da muka ra'ila wannan sai ka su duk da cewa akwai abubuwan da in ka karanta bible din su ka karanta hatta talmud za ga wasu abubuwan babu mafi yawan inda ake samun kuma da lokacin da ne rubutu na na ga waɗannan abubuwa din rubutu kamar ne kamar da kuke ji da wasu sun ce da su rubutu na na samun digiri na uku da ake PhD na yi ne akan wannan littafin da ake yi na talmud mujallabi volume guda ashirin ne guda goma sha takwas da turanci wata akwai wata college ta yahudawa a london yin su suka fassara daga yaren su na ibriya zuwa turanci abin da aka yi a cikin wannan shi kuma aikin shi ne karanta duk abin da yake ciki da ya shafi aƙida da imani da allah yaya imani da allah shi abin da ya ɗan mutane shi ne asalin rubutun da yi shi yasa alaƙar da littafan nasu alaƙa ne sosai ta ta bincike mai zirfi ba haka karantawar sama sama ba littafan da rubuta a kan wannan ɓangarorin ba ba ku labarin haka don ko alfahari ba kasancewar yana daga cikin rubuce-rubucen da aka yi kaɗan a wannan fagen kuma sannan abu ne da ya zaburar da ni kan cewa in bai wa ɗan uwana labari wanda yake da sha'awar irin wannan karanta karanta to akwai damar buɗe dawa da amfanin da zai yi wajen kare addinin musulunci kare alƙur'ani kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da tabbatar da cewa addinin mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madauki ya aiko shi da shi da alƙur'ani to shi ne addinin musulunci wato abubuwan da za ka ga su kana karanta alƙur'ani sai ka same su a cikin waɗannan littafan nan kamar wato Allah madauki mutum yake ba mu da Allah kuma suna labari mu mun tabbata bai karanta waɗannan littafan nan ko amma sai ka zo ka same su yadda aka faɗi su da kuma cikin kaga wannan babban abin da zai ƙara maka shi ne zai ƙara maka imani da alƙur'ani da imani da Allah subhanahu wa ta'ala to lalle addini ne da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi gaskiya ne to ni na ce da wannan kasancewar duk abin da Allah yake faɗa mana a cikin alƙur'ani sun ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sun faɗi abubuwa a yadda Allah ya nuna babu abin da babu shi a cikin alƙur'ani kaga wannan ne zai ƙara maka zai ƙara maka imani da ƙur'ani cewa babu tantama a cikinsa daga Allah kuma sannan tsarin imani da gaskiyar annabcin manzon mu sallallahu alaihi wasallam za ka wannan tsaya cikin fa'idodi babban abin da yake so faɗakar da mu shine fa'idar a kula da duk abin da ake karanta da littafan tafsiri din nan ba na nufin wata kare ta komai amma ka tabbatar da cewa riwayoyi ne ingantattu ko daga bakin manzon Allah صلى الله عليه وسلم عن ترويج سقاطين وتكلم الجيش musamman shi yasa amfanin wannan littafin da muke karanta shi babu ko isharar ba ruwan da wannan ilimi ko shi da yau amma akwai inda za ki amfani ka ji cewa abinda mu ba mu shi ba mu da shi a bayanin da ƙuruƙu to an kawo da irin waɗannan littafan a ce su dai a littafan su sun ce kaza da kaza da kaza zai amfani ka ƙila ka ƙara fahimtar iskar ba tare da ka ce eh tabbas ka ga kaza a Allah ta Allah madauki yake ba mu labari cewa yasumunakum yasumunakum su al'azabi shine malamin yake to ai ashadda mafi tsananin azaba zaman da bani Isra'ila suka yi a Misra karkashin Fir'auna zama ne na kasaranci lokacin da Fir'auna ya ji labarin wannan abu bayan ko mafarki ne ko bokayen su ji maka ji ko yayi ruwa take yayi kokarin ya ga cewa ana kace ƴaƴa maza daga dangin bani Isra'ila duk kabilar bani Isra'ila sannan ana barin matan su bari sannan kuma waɗanda aka bari da rashin ma a matsayin bayi su ne masu aiki duk wani aikin wahala to su suke a lokacin nan a misar to shi ne abin da yake nufi da wancan da aminu na hukum sannan yake su al'azabi ai ashadda bi an kanu yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku khashiyatan minkum dan tsoron ku ku ƙara yawa ma'ana Allah ne fa ya shiga wa Isra'ila domin a zamanin can su ne musulmi ya fata mun fahimta shi yasa aka taimaki bani Isra'ila akan Fir'auna Fir'auna mushriki ne kafiri ne a lokacin annabi Musa alaihi salatu wasalam tare da bani Isra'ila su ne mu'mini shi yasa Allah ya taimake su aka buɗe ruwa suka wuce aka halkar da Fir'auna kuma aka ba su ilimin su yaƙi mutanen Falastin tare da cewa ƙasar asali ta mutanen Falastin an fahimta yaƙe su su zauna suka ji tsoro saboda lokacin suna da ƙarfin jiki da girma suka ji tsoro har sai zamanin annabi Musa ya shiga ya yaƙe su kuma sannan suka zauna daga baya abubuwa suka canza annabi na ba mu labarin yadda ita baitul maqdis har ta tashi daga hannun yahudawa ta koma hannun ashuriyun wasu mutanen siriya tsohuwar siriya da suka zo suka kwashe su sannan kuma daga bayan ashirin babiliyun mutanen babi da suka rusa ashirin su ma suka zo suka ga su daular sannan bayan nan kuma aka sami su abin nan Alexander the Great lokacin da shi ma zo ya ta mulki ya yi rusa waɗancan Babilawan ya kafa nasa mulki sannan aka sami Farisa suka zo suka rusa Babil suka dawo da domin Isra'ila Baitul Maqdis bayan nan aka samu Alexander bayan nan kuma aka samu Rumawa da Rumawa suka zo kuma suka rusa na Alexander suka daular da nasu mulkin shine har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun fahimta a lokacin kuma a zamanin Umar radiyallahu anhu aka fi wurin da yaƙi har ya zama baitul maqdis ta dawo hannun musu to asalin mutane tun kafin zuwan annabi Ibrahim mun ji zuwa a wurin hmm na Allah kamar hukuman suwaye a kasar kafin zuwan annabi Ibrahim daga Babil daga Urun kallani Falastinawa na asali can kafin zuwan annabi Ibrahim har ya haifi Isma'il har ya haifi ishaka ishaka ya bi yaqubu yaqubu ya haifi waɗannan da ake da isra'ila an fahimci wannan to akwai falastinawa sunan su kabilan filastu sunan su ke wakili akwai kuma kan'aniyawa wanda su ma suna nan da gefen gefen gabas ta bangaren abin da ya shafi wajen jordan su nan area sun falastin duk su ne da falastinawa da kuma mutanen kana'an an fahimta yau to tun kafin wannan lokacin waɗannan bayan Allah suna da kun da ake abin da ake sani na wani rikici a jiya kasar waye kasar waye Allah madaukaki ya ce da su wani Isra'ila na wannan zamani a matsayin su ne su ne masu imani yawa lokacin da masu imani na gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na karshe da Allah madaukaki ya aiko littafin annabin karshe da littafin karshe da shi shine addinin musulunci sai zama su ne waɗanda wato za su jagoranci al'umma kuma wannan abin ya tabbata a zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai da ya zama cewa kasar ta dawo da kasar Sham gaba daya mutan Sham in an ce Sham da Syria da Jordan da Palestine da Lebanon waɗannan wurare guda hudu su ake cewa Sham a da tsohon tarihi to duk a lokacin nan ta dawo ƙarƙashin musulmi Umar bin Khattab da kansa ya je ya karɓi mabuɗan baitul maqdis suka dawo hannun musulmi daga baya a ƙarni na sha ɗaya na miladiya aka sami mutanen French za ku ji da larabawa suna cewa Frangiyo ko suna nufin turawa to abin da suke nufi lakabin French ne ake so a faɗa shi ake cewa French ni har yanzu za ku ji da larabawa yake Frangiyo na nufin turawa da ba aka sami aka yakin da ake cewa yakin da shirka suka taso har suka zo suka kwace baitul maqdis wanda daga baya Salahuddin al-Ayyubi wanda aka linka daga kasar kurdawa ke a iraq shi kuma ya zo shi ne ya dawo ya cikin sannan ya dawo da baitul maqdis da hannun musulmi kuma shi ne har zuwa yanzu a cikin ana cikin cinyewa a hankali da hankali ana kwakwacewa har za a ji kuma sa ba kuma ke da hannun musulmi ina jin yanzu mun fahimci asalin tarihi yau anan yana cewa فلا يقتلونهن ايوا ويستحيون نساءكم bayan sun kashe ‘ya'ya maza amma suna barin mata ai fala yaktuluna hunna fa antum ku Allah yana zuwa bani Isra'ila wa antum baina qatilin wa musallalin a lokacin nan ku ɗayan biyu ne ko dai wanda aka kashe ko kuma wanda aka kaskantar da shi ya zama ba shi da yau bayi haka aka nuna ko an kar a lokacin Allah mai yana tuna musu waɗannan baiwa da ya musu ya tsere da su daga wannan bauta a mudallalu wa mudallalu bil a'mali shaqqa da ayyuka masu tsanani mustahil ala wajhi minnati alayhi shi kansa wanda aka bar shi da laifi an bar shi ne a ta fuskar a yi masa goyi domin wanda aka yi masa baiwa ya zauna da ransa sannan kuma ana yana cikin bauta ba a kashe shi ba kaga ai dan ai masa gori ne cewa an barka da ran ne ma fa dan kawai sai kaza kai kaga ashe babu zancen dagawa babu zancen ni wani abu ne domin mutum a kasance yake rayuwa walista ilahi alaihi da kuma daukaka a kansa ma'ana su mutanen fir'auna fir'awa su ne masu mulki a kansu yake fa hadha ghayatul ihanati wannan shine matukar wulakanci da dan adam yake rayuwa to a ƙarƙashin wannan wulaƙanci suke sai Allah ya ce zo cikin da su da ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar nan ba ku alaihi sai Allah ya ce yayi baiwa a kan su bin najati at-tammati da wato tsira cikakken tsira suka tsira daga wannan na farko tsira daga kisa Allah ya ce fitar da su daga halin kashe su da ake yin da kullum na biyu aka tsirar da su daga bautar da suke wa mutanen Misra suka zama sun samu yanci kuma wannan ai cikakkiyar yanci ne da kuma tsira wa idraki adubi banda wannan ma ba a bar abun haka ba sai aka nutsar da abokin gaba fir'auna da shi da mutane duk aka halaka wa hum yanzuruna ba kuma wai a bayan idan su aka yi wannan halakar ba bayan su sun tsallaka ruwan da Allah madaukaki ya halakar da fir'auna da mutanensa a idan bani isra'ila aka juyowa suke suka waigo suna kallo waɗannan mutane suna shigowa zuwa kamar za su zo su wuce har suna rayuwa Allah maɗaukaki sai ya fito sai ya kawo ruwan ya tare wanda suka fara shigowa kan gaba waɗannan da kuma suka fara shiga daga suka shiga daga ƙarshe kafin su sai to ga bala'i bari mu koma bayan sai ruwan ya sake zuwa musu kamar shi kenan sai zama aka halaka Allah maɗaukaki ya halakar da abokan gaban da mu Isra'ila mu su ne musulmi a wannan lokacin kuma a idan suna kallo wannan ba ni'ima ba galibi ai akan yi ana ana halakar da abokin gaban mutum ko kila ma baya nan ko ma kila bayan tarihi shi sai a zo daula su sai mutu amma wanda aka halakar da abokin gaban sa akan idan yana kallo bayan ma kuma wannan shi shugaban nasu fir'auna shugaban abokan gaban gaba daya sai aka bar jikin duk da an halaka sauran sai aka kamo shi shi kadai jikinsa yawan zu dan ya zama alama ina waɗanda ka gaya wa cewa da kai ubangiji ne su zo su gani ko ka ta da ubangiji kaga ko wannan ya isa ya nuna wa mutum cewa Allah madaukaki yayi waɗannan mutane baiwa ya tseren da su ya nuna musu kuma wato halin halakar da yawa halakar wanda yayi waɗannan abokan gaban nan ba karama ba dan ta zama musu wato babbar baiwa da za su ya kamata a ce sun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akai shi yasa yace li tuqirra a'yunuhum domin idan su ke farin ciki ma'ana idan su ya ga wannan abu zuciyar su ke daɗi domin ba abin daɗi irin wanda ya dame ka yake so ya kake ka sai ka ga ya zuwa kake nan ko ba ka ka kuma ba wanda yake cewa har sai ka ji kamar ka zuba ruwa a ƙasa ka ja ba ƙarshen farin ciki kenan to haka Allah madaukake wa waɗannan mutane ba don komai ba saboda su ne masu addinin gaskiya a wancan zamani su Allah madaukake ne wa littafi waɗancan kuma da aka ce ko aka halaka su mushrikai sai Allah madaukake ce wa fi zalikum kuma a cikin wancan abin da ake gaya muku wato ai al-inja tsirar da ku inda da yayi a bala'u akwai bala'i bala'i lafazi ne a larabci ana amfani da shi fil khair wa fi sharri wajen alheri da kuma wajen sharri gaba ɗaya kamar da Allah ya ce wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna muna jarrabar da alheri da kuma sharri don jarraba shi yasa ke fitna kan a tasbiru ko ma ku yi hakuri kaga a shi nan ya fitina ko bala'i yana zuwa da sharri ko kuma da alheri to anan ai kun ga alheri ko tsere da ku inda da aka yi idan mutum ya fassara da alherin ake nufi wannan tseren ne wannan kuma fassara bala'in da aka yi musu da to shi ma bala'i ne na azabtarwa da kisa da wahala da suka sha da kaskanci kun ga shi ma bala'i ne in ka ɗauke shi fassarar da sharri to kowanne zai iya ɗauka wa fi zalikum bala'un a nan mana ya ce ai ihsanu kyautatawa ne shi wannan tseren ruwa ke nan a mai rabbikum daga ubangiji ku azim wato bala'un azimun wannan kun ga ce azimun da ce azimin ko a ce wannan azimun sifa ne na bala'un ba sifa ne na rabbikum ba kun gani da sifa ne na rabbikum cewa za a yi min rabbikum azimin yawa amma cewa yi wa fi dalikum bala'un min rabbikum azimun ai bala'un azimun ihsani da kyautatawa mai girma gare ku da kuma يتي فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره wannan abun kuma yana cikin abin da zai wajabta muku lalle ku gode ma Allah ku tsaya kuma sannan ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku yi dokoki domin wanda ya maka wannan baiwar musamman kuma mahalicinka to shi ne sai a ce Amerika ka gode maka godiyar kuma za ta zama ne ta hanyar a kai maka da'a da duk abin da ya umarce ka ci sannan ثم ذكر منته أن الله سبحانه وتعالى يأمتي بيور به بوعده لموسى من ذكاو آية من شر سبا كان وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ونجينا شعبنا مؤخرا شر سبا وإذ فرقنا بكم البحر كتير يوم كتير لما كبوتي مكيان مكيكي وتوتيكو a domin ku ku wuce fa an zaina ku sai muka tsere da ku wa garqana ala fir'auna muka halakar da mutanen fir'auna ko da shi fir'auna da mutanen ku an tun kan dukkan hali kula ne duk wanda ya fito shirin da malam sanan ce wa id wa alna musa 40 layla sannan Allah madauki sai yace ku tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin kwana 40 ma'ana yayin ya haɗu da ubangiji ni tsaki na kwana 40 wannan abu ya faru lokacin da suke wannan barriya ne inda suke cikin fi yadda suke kada suna cikin wannan fi ne ɗin wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wahayi ga annabi Musa ya zo za a ba shi shari'a za a ba shi at-taura to a lokacin nan tsoron tsoron annabi Harun akan kula da banu Isra'ila sai ga wannan wurin wannan miƙati akan tsoro Sina dutsen Sina yana nan hanyar da ina ya je ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala da kwana talatin fa atmamnahu bi ashr Allah madauke shi sai muka shiga cikin ruwa sai zama kwana arba'in Allah kan ta'ala ya gana da annabi Musa har kwana ya ba shi at-taura ya sauko kuma daga dutsen tsoro sina ya zo ya sami da Musa a su a bayanin da suke cikin littafin suna cewa zaman da annabi mun kayi a kan tsoro suna har ya kai kwana arba'in ba wani abu ne yasa ya daɗe ba ba a taurar kawai aka ba ne wai an haɗa maka ne hadda wani littafin su ke musulmi ɗaya ne yau da yake biya mu yau wai in ba haka ba in ya taura shi ne zai sa a kwana arba'in ana karɓa in sha Allah ne ya zama da shi ya koya maka ya karantar da shi شرح الثورة الحرفي حرفي في الحزة حسب القرآن كيف السوشي الاستقاء عن المكتاب الماضي نزول لكم أن موسى عليه الصلاة والسلام ضاف إلى ما نقول في أمر وأن أما إذا كذي وأن نقول إلى أبي أنا دمومي ليوا إن كان بفيش باكا بالأكل ما كان يرجع بوك من يمكن يعجب الأشياء ومن بعد تصوره يغني أن يرد عليه wani wata barnar idan kawai ta tsawara wa mutane kuɗi kun ji ba abin da suke cewa to wannan kawai ya isa a fahimci cewa wato wannan barnar ya isa kai wajen yi masa rage ba sai ka tsaya ka ɓata lokaci ka sai ayi wannan ya saba wa Allah madauki ya ce kaza da kaza da kaza suna cewa wata lokacin da Annabi Musa ya je gurin wannan mikatin ya ga Allah subhanahu wa ta'ala su gana ya ba shi al-tawra wai sai sami Allah subhanahu wa ta'ala yana sa dugo-dugo a kan harukan Ibriya. Kuma su abubuwan su wannan yaren nasu na Ibriya yare ne mai ƙaddar Ibrahim Gamu. Mana yare ne wanda Allah ya tsarkake shi babu yaren da ya fi shi. Wanda ya ga ya same shi yana sa dugo-dugo a harukan wannan na Ibriya. Shi ne sai yake cewa wasu yake tambayar sun ce ya Allah kuma me abu da ya kai har haruffa ma sai an musu dugo-dugo. sai ce ai saboda a cikin al'ummar ka akwai malamin su ne suna ce masa aqida aqida sunan babban malamin da suna da nan yahudawa to sun faɗi wannan kisan ne a wurin da suke ba da labari akan tarihin da aihuwarsa da karatun da cewa babban malamin ne wace Allah yake ga annabi Musa ai akwai wani a cikin al'ummar ka sunansa aqida zai zo bayan ka wannan haruffan da kuke ji ina samun ido zai fitar a kowanne harafi zai fitar da hukunci zai fitar da hukunci kawai kallon harafi zai fitar da hukunci man harafi dai kawai in ya kalla zai iya fitar maka da hukunce hukunce da suka iske littafi saboda tsabar ilimi shi ne in sai to ya Allah a taimakon mun a nuna mun wannan ba Allah ta fi fitar da yadda mutum ne domin ka idan ka wasu samu kanka lokacin da ya buɗe da ya zo da su kasar ɗaki ga ɗalibai da yawa an taru ana taru sai an go wani na ta shan yana ta bayani ya ta bayani kuɗi sai da ya yana da wani yana sauraron bayani da kuma in su da wato saboda zurfin ilimin annabi Musa ba a yi komai kwata kwata ba abin da ya gane na abin da ake da yake koya yake kaza da kaza da kunci wani kaza da mun dade kaza ko duk da ke ko shi ne sai ya yi irin da ya kaji ko wanda ba ɗaya ma kwata kwata ba na fahimtar ma ne ko da ai kaji sun yi wani kaza da kaza da kaza to irin wannan shi ne Allah mai yake ba mu labari اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم mun gano wannan me me Allah yake ce sun yi manyan malaman su in aka ce ahbar jam'in habr ba hibr ba to habr shine malami ne mai ilimi mai yawa a cikin yawa ruhban kuma jam'in rahib rahib shine mai ibada mafiya dama ana cewa yahudawa sun shige da malamai domin suna da rubuce-rubuce da karance-karance ko kuma da rubuce-rubuce da su za ku malamai misali da ba haka yau da ka take abubuwa da ilimi sai kai kan ganewa da kafir shi wa manzon musulmi wanda suke da jahilci su da masu da hannun tafin ba ta karanta ne to shi da shi za a ce samun ruhban su kuma ruhban yawan ibada to Allah mun ce ba mu labari waɗannan ahlul kitab yahudu da nasara ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wanda ke cikin to wannan irin abin da suke daga mutum daga cikin malaman su a ba shi matsayi ku duba kun ga ai an nuna wannan akibar daidai ki da annabi ya kawo shi zama da ku kaga idan ya faɗi magana za a kokonto shi yasa suke saba wa maganar malaman hujjati haka yake addini idan aka rubuta a cikin mushina ina kokar mu mutum ya zo saba maka to ya rinda sai a rubuta duk da cewa na cikin farko manzana ya mun cewa babu rida a addinin su yau ma'ana hukunci ne wanda ya kai a ce mutum ya kafirta ya fita daga addini amma a aikace ba a fili domin addinin wani don ba a tare to kun gane wannan ko ba kan abin da ya kamata mu fahimta malamin ana yake cewa ثم ذكر منته عليه أن الله تعالى يأنبتي بيوت يمسو بوعده لموسى أربعين ليلة لا القول لوعد موسى كان أربعين لينزل عليه التوراة دل يتوكر التوراة المتضمنة من نعم عظيمة ولتكن في مؤمن من المكان الأميمة لكما مصلحه وجمهوما في والقلب قريب ثم إنه لم يصبر sannan amma su waɗannan banu Isra'ila sai da su haƙuri ba qabla istikmalil mi'ad kafin cika wannan alƙawarin na kwana arba'in da suka jira suka jira suka jira ta ga annabi Musa bai karɓo da dukkan imani ne suka yi sai ka samu wani a cikin su salihu salihu ne ya saka musu dan suna cewa dama ƙarerayin da suke faɗa ko kuma labaran da suke faɗa a cikin nan sun ce lokacin da za su baro misra sun ji tsoron idan suka ce za su fita gaba ɗaya su kafin ƙabila guda da suke unguwa guda a ce za su fita gaba ɗaya ai kila fir'auna a lokacin da sai ce a a kar a bar su fita domin ko ke gama su ko wai sai suka yi dabara sai aka ce kowa ya je gidan misrawa da ya saba da su maƙotansu sai ce da Allah a bashi rance na zinari za su dawo ne bai za a yi tafiya ne ba ne ta za a dawo shi sai makota suka ga ba su zinari abin nan ba shi a yi za a sa a yi wata nan a dawo shi da suka tattara wannan zinarin sai suka gudu shi a yi kuma wani a isatar sau to amma su a littafin nan fata suka fata wai kin yi wannan dabarar ne domin kada fir'auna ya gane cewa gudu za su daga misar ba dawo za su kun ga da ya da an fahimci wannan ai da an hana su an kashe to da suka tsira da wannan gol din da lokacin suka zo kan wannan halin da ake ciki to wai shine wannan sami ne in ya karɓi wannan gulagalan ya tsela musu dan mariki na gol mun gane da ya tsela musu dan mariki na gol shine suka dauka suna bauta shine wannan abin da Allah ya ba mu labari a cikin sunan Baha cewa sami ya yi musu kaza ya musu kaza lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya karɓo daga karɓar al-Taurat ya riko allunan attaura a hannunsa sai dai same su a lindin dutsen sai samu ana ta bauta ana ta ibada ana ta ibada an zagaye dan mariki da gwam shi ne kamar yemin annabi haruna su kira aka kamar su suka yi wannan su ce wallahi sun ƙarfi na suka yi gashi nan zamu yi ne musu da lokacin nan aka ce ya har yi rayin sa ya ɓaci ya watsar da attaura ɗin suka ce ta kare ne to yi su su a littafansu ta kare ne kuma ba a sake ta so ka daina ka to a lokacin nan sai annabi Musa tattara mutum saba'in daga cikin da yake kokoro mu koma sama kan dutsen nan mu gana da ubangiji mu tuba shi ne aka kwashi mutum saba'in suka tafi kan su an bar jannah to a lokacin wannan wa'azi shi ne nan Allah mai cike ba mu labari ku yi hakuri da waɗannan isoshin za su shigowa kila za a ƙara fahimtar abin amma dai insha Allah ba zan ga zan kokarin ga mafi yawa ba insha Allah to sai ki cewa hatta abadul ijla min ba'di har suka bauta ma dan mai nan bayan annabi Musa ai ba ai da hadi ma'ana bayan tafiyar sa da ya tafi saman nan kafin ya sako suka ga hakuri suka bauta wa dan mai sannan Allah mun ce wa antum zalimun nan ya take kasance ne ne wace wa idwa adna musa arba'ina laylatan thumma kafartum min ijla min ba'dihi wa antum zalimun kuna ma alhali kuna ma zalunci da yake domin zalunci ai shirka ne ne zalunci wane ne tsirar da su daga hannun fir'auna da wannan cuta da ke cikin da kasan Allah da ya tsirar da su maimakon su gode masa farkon abin da suka masu su a samu kenan abin da kamar sun manta da suna da abin da ta shi ne sannan suka iya kuma suka zo an ce su zo ku yaƙi waɗancan mutane ku shiga ƙasar su suka ce a wasu suna tsoro da ba su Allah na ɗauki zai rabe da wannan hali aka kira annabin su a ba shi littafi kafin ya dawo sun fara bauta Allah waɗannan wani mutane annabin yana cikin su ba ake waɗannan abubuwa kun za a ce ba daidai ba ne mutum ya riƙa kwatanta mutanen annabi Musa alaihi salatu wa salam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har idan wasu za ji suna faɗar cewa an kuma yanke idan ne za ku yi kukan sahabban annabi sun ai wani ai ga na annabi Musa ma yana da rai suna saba masa ballan da na me ne filan ƙarfe na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai suna saba masa da bambanci waɗancan kamar da zuwa nan a cikin su akwai wanda ya yarda da annabi Musa ne a matsayin ra'isu qaumi shugaba ne kawai jagoran kabila ne kawai kamar a cikin shugaban samarin gari ne ko shi ne misali ko a cikin shugaban shehun kabila wanda ya kowa shi ne jagoran su wajen yin da shi daga bilal wasu kuma sun yadda dai hakikatan annabi amma mu uban da abin mafi yawan su sun yadda da annabi nasu da ne amma kuma su da ke kasancewar alaƙar da suke da Allah suna yi ne a matsayin cewa Allah uban su abin da ke faɗa ke وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هذا علم الاتبام الأباني يهودا وكذلك سنة سوى مو كائن الله لكل مصر الله أنا ما تكون كيف والناس إذا كائن سنجابي هذا التبع وأما سوء أقول سوء أظن شيء كثير جدا لفظ الأبوة سوى سنة الله أمرين أبا da yahudawa bai kai irin ma'anar da kirista ka ɗauka ba to su ba ba su taɓa tunanin uba ne da za a ce uba ne na haihuwa ba su yahudawa amma abun kirista za ka suna kawo irin wannan ma'anar har za su ce annabi isa ɗansa ne cikin da aka yi haka su faɗi wannan irin mummunan magana abun kirista za ka samu ne abu wasu daga cikin su to kun ga ashe wanda yake da alaka da Allah irin wannan alaka za ka ga cewa in an aiko annabi ma zai ga cewa wajibi ne akan uban zai cece shi ba ruwansa ko ya saba wa annabi ko bai saba mu mun san janna yawa kun ga ashe yana da bambanci da alakar manzon mu sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai daliban ta ne yan makarantar ta ne sun fi kowa fahimtar sakon da ya dubi don haka ko da an sami wani abu a cikin kuma ma ba su saboda idan kai karatu sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummunan mutu shi ne zaka samu wannan abin da kake yi domin idan ba dan wannan ba in ba dan wannan ba babu wani abu da zaka ambata cewa gashi abin ya kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace ba shi ba su ko yace ne mutu ko ayoyin gurbin shi daga Allah ne cewa Allah ya sanar da shi a gaya musu ya yi kaga kana da dabbanci da wannan yau sai ce wa antum zalimun ay alimuna bi dhulmikum kuna sane da zalincin ku kad qamat alaikum al hujja hujja ta tabbata akan ku fa huwa a'zamu jurman wa akbar ithman wannan saban da suke wato zalincin da suke shirkin da suke suka bota wa dan malaki ya fi kowanne laifi girma da kuma muni ثم انه امركم بالتوبه sannan Allah madaukaki ya umarce ku da ku tuba ala lisani nabiyyi Musa alaihi salatu wassalam idan bi an yaktula ba'dukum ba'd amma kafin nan akwai ayar da ba mai kawata cikin sirrin ba Allah mai yake kuma afauna ankum min ba'd dalika la'allakum tashkurun sannan sai muka yi afuwa a kanku bayan wannan abin da ya faru bayan bautar dan malikin nan Allah mai yake sai ya ce musu kuma ga su ma waɗannan da suke wannan ba hakkinka amma na yake ya ya ce musu a lokacin dan ne la'allakum tashkurun ko ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to sannan me ya faru wannan shi ne wannan kalma
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
sannan Allah maɗaukaki ba mu labari cewa wa atai na musa da kitaba wal furqana la'allakum tahtadun ko kuma tuna lokacin da muka bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam alkitaba littafi littafi anan ana nufin wani littafi at-taura at-taura kuma Allah maɗaukaki ne kamar da muka ambata nan ya rubuta daga hannunsa kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya faɗa ya bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalam akan alluna ya sauko izin da izin bani Isra'ila wal furqan anan furqan yana nufin abin da ke lallabewa duk littafi da yake dauke da abin da ke lallabe tsakanin gaskiya ƙarya da gaskiya ana cikin al furqan shi yasa wasu suka ce wannan azufin na ƙarin bayani ne akan wannan al-taura din ake yi ba wani littafi ne da ban sunan al furqan ba mun fahimta ko sifa ne al-kitab din sifa ne na al-taura haka nan al-furqan yau shi littafi ne kuma sannan littafi ne mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wannan an yi wannan an sauko da wannan littafi an aiko wannan annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kawo muku shi la allakum tahtadun ko kwashi sannan Allah madauki yake shine anan kuma kan abin da malamin tafsiri ke faɗa yake kullu innahu amarakum bit tawbati sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku da tuba على لسان نبيه أكان هرشا النبي موسى عليه الصلاة والسلام بأن يقتل بعضكم بعضا cewa sashen kuka kashe sashi wannan abin da namu yi kowane mutum da Allah mutum ya faɗa babu shi babu isharar a cikin da alal aqalla ne a cikin attaurar da ke hannu da littafan da suke sharhin attaurar da talmud da farkon har ƙarshe wannan ya tuna da cikin isoshin da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa ya faɗi wani abu da ya faru a zamanin Yahudawa a zamanin Annabi Musa alaihi salatu wasalam amma su ko a littafan su babu wannan ba mun yi magana akan cewa akan faɗi wasu abubuwa da suka dace a cikin tsakanin alkur'ani da kuma wasu abubuwa da yake akwai su a cikin alkur'ani ba dan komai ba sai jan jan hankalin su ahlul kitabi sai su ga su a ga wani littafi ta yazo daga Allah ya tafi wasu abubuwa da muka san su a cikin littafi sai su je su imani da wanda ya zo da wannan littafin da kuma littafin shi da alkur'ani mun ga wannan yawa fa'idar abin kenan a dalilin ambaton waɗannan abin kenan to amma za ka samu cewa akwai abubuwan da Allah maɗaukaki ya faɗe su a cikin alkur'ani amma babu su a cikin littafin yahudu kuma ga yana da alaƙa da shi kaga a ina ya samu kenan manzon mu sallallahu alaihi wasallam Allah ne masa wahayi da ka wani suna da dalilai masu ƙarfi da malamai suke amfani da su wajen mai da amsa ga da'awar wasu yahudawa na cewa littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato alqur'ani ya kwafo shi ne daga cikin at-taura ko kuma dalilin da suke bada babu wannan ishara kwata kwata na cewa an ce su kake kawo musu haka nan iskar da za mu zo musulman gaba ta cewa ku yanka saniya duk ita ma babu ba ambace ta ma'ana yankan saniya wanda har aka suka zo suka yi zamu zo zai har suka tafi wata irin launi wanda irin kaza da kaza duk malaman su da suka rubutu a wannan bangaren suna cewa wannan labarin ba su taɓa jin sanadi a Qur'anin da Muhammad ya yi Ido wannan kuma a ce alama ce mai ƙarfi ta cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ba maganganu ya zo da su daga aljihunsa ba a'a daga Allah ne wannan wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada Allah ƙara mana imani da alƙur'ani sannan zai ki cewa fa'afa Allahu ankum bi sababi dalika Allah madaukaki ya yafe muku ya muku afwa saboda wannan abu la'allakum tashkurun ko kuwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ce wa iz قلتم يا مشركين لا شافي أبو اليوم المقرر معلوم آية للسنة نفس القرآن بنوبي فدي الشيء شرح النبي كاو أبو لكن وإذ, آه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فكنا نوقفين لك أمبتي نوقفين النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتي وموسى موسى إنكم للي كنتم ظلمتم أنفسكم كنتم لتكاونوا بل باتخاذكم العجلة saboda kun riƙi wannan dan mariki da samun ya tsera muku kuka bauta masa kuma bayan Allah sun sai ce fa tubu ila bari ko ku tuba zuwa ga bari malamin ka son ne sirrin da yasa anan aka yi amfani da bari ku ba ce ilahikum ba saboda in an ilahikum abun bautar ko shi ne yanzu ai sun yi jayayya ne da bauta masa sai suka zo suna bauta wani algo wanda ba shi ba a abun ne hankali me ya kamata ya bauta wa ya kamata ya bauta ma wanda ya halitta shi ko to shi yasa ya amfani da bari'ikum Allah fa tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya halitta bari'ikum ma'anarsa khaliqukum yawa da bari da khaliq ma'anarsa alladhi bara'a shine wanda ya ƙirƙiri abu ya ya kare shi to fatubu ila bari'ikum kutubu zuwa ga mahalicinku faqtulu anfusakum hukuncin da za ku yi junan ku shine ku kace kawo ne ma'ana cikin duhu kowa ya dauki kuɗi ya kai har duk inda ya samu dama wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan sai ya zama cewa Allah madaukaki ya hukunta a ranar nan ba wanda aka kashe sai wanda suke bauta wannan shi ma kuma wani abu ne wanda Allah madaukaki ba zalunci ba Allah ba ya zalunci amma sai ya kaddara cewa a cikin duhun nan da dukan da za a kai da takobin da za a kai wanda duk aka ga ya faɗi ya mutu yana cikin wanda suke yi bauta don ba dukan su kai wasu sun yi wasu basu kan to faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda bariikum wannan shine mafi alheri gare ku a wurin mahalicci sai aka nana da wannan kalma ta bariikum fataba alaikum sai ka tubanku innahu huwa at-tawwabur rahim lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala mai karkatu mai yawan karkatu ba ne at-tawwab ma'ana mai yawan karkatu ba Allah Allah subhanahu wa ta'ala rahama ne sai kama kanka sunan at-tawwab tawwab yana da bambanci da tsari taba alaihi ya karbi tuban kawai amma an ce tawwab mai yawan karɓa kamar a ce alim ne a so a ce allama ko allamul ghuyub mai yawan sanin gaibi ma'ana sanin sa na gaibi ba iya mutuwa to haka nan tuban da Allah madaukaki yake wa bayan su kuma ba ne sannan kuma inna ar-rahim shine jin kai to wani shine abin da malamin ya kawo fassara wannan sunan ayyama kuma sai shi wa id kuntum ya musa lan nu'mina lak kaga ko طيب آه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونزل الشيء كما كان جاي ورد من إسرائيل شيء اسمه وزير الشيء كما كان وهو موسى ضمن من إيمان من أمين من ناس بسيط من قوقع من من haka ce zancen sai ta malamai suka faɗa cewa maganar wasu daga cikin su ba sun imani da shi ba duka su gani kuma ga Allah da ya turo shi suna cewa ne kawo mana shi ne zai yi ma kuma za mu yi shi ba ba ne shi هل أما الله سبحانه وتعالى يمس بنكم آه وهذا غاية الظلم ولا شيء ما تقدر ذلك بما نزل والجرأة دوافع رشم صوره جرأة شنو لما في وباكا صوره كفت أبن دكتي سو ألوك سين دكتي سو باكا لدى صوره ميلي بيو بادا شنو جرأة بنزل فوق أكثر لما بقى أبن دي يعني كومي ذا أي ثم أنا جرأة شنو zuwa alallahi wa rasulihi da Allah madaukaki da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ko annabi Musa alaihi salatu wa salam fa akhadhatkum sa'iqatu sai wata tsawa ta kama Allah ki an zai gafarta ku zai azaba a lokacin nan da suka yi wannan abu suka faɗi wannan kalma kai mun ga mun ba ya mu yadda mun ga kawo mun ubangiji mun ga shi a lokacin nan Allah ya aika wata tsawa ta musamman ta halaka suka halaka amma halaka ba ta gaba ɗaya har sai zai kiyama ba saboda fa a ƙara jarraba su a ba su abin da zai sa su imani dole ne mutum waɗannan mutanen daga wanne irin jini ne aka halitta ko ba ta ba da a ce wasu ne fa ko ƴaƴan waɗancan ne waɗanda ma'ana ko jikokin wanda aka tserar a zamanin fir'auna ne ƙila da ake ba mamaki a'a waɗannan ɗin ne waɗanda suka fito daga wato ruwan da Allah madaukaki ya halaka Fir'auna a idan su aka halakar da Fir'auna kuma sun san ba mai wannan sai Allah subhanahu wataala da ya aiko annabi Musa ya yi amma suna barin gudu suka je a samu su abun bauta aka wuce suka kere nasu suka bauta masa aka zo aka yi musu wani suka ce kai Allah ma ya fito ka danji da irin su ba ka ba ka yadda haka sun tantance an yi wannan to Allah amma kuma ba ku yake Allah ɗan mai rahama ne akwai garukan da yake so ya ba mu mun karanta waɗannan abubuwan shine sai Allah san Allah sai ya tashi su bayan wato wannan halaka su da aka yi kun san daga cikin rahamar da take cikin wannan al'ummar kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa kada ya halakar da wannan al'ummar tasa da wani tashin hankali da wata azaba da zai aiko musu abubuwa uku ne ya roƙi Allah san Allah an san wannan ita ko da Allah san ya roƙi Allah madaukaki wasu abubuwa cewa kada ya halakar da wannan al'ummar ta da kai a ce gaba ɗaya al'ummar manzon Allah sun sama babu su ta hanyar fari fari ya sa da yunwa da lalacewa da ke zuwa sama a ce an mutu Allah madaukaki yake an karɓi na biyu cewa kada a halakar da wannan al'ummar da wata azaba gaba ɗaya a ce gaba ɗaya duk a halaka su saboda saƙo ita ma sai aka karɓa na uku cewa kada ya sa ba'suhum bainahum ki ta saɓani tsakanin su sai Allah mai ce wannan kan ba ita ce sakamako abin da ke gani na saɓani da ya yawa tsakanin al'ummar da yi wannan ya ce kaza wannan ya kafarta wannan wannan ya kaza wannan kaza shi wannan yana cikin abin da Allah mai ce ya tsara ba don komai ba shi ma don mu ƙara samun darasin a gano a hankali a hankali ta hanyar bincike da kwakwale-kwakwale da karatu mai zurfi da biyayya da su waye za su dan fare wa Qur'ani da karantar wa manzon Allah kuma duk wannan hikima Allah amma dai a halakar da mutane kamar da baya aka halakar da mutane adawa aka halakar da samudawa a cikin da Isra'ila kuma a yi musu irin wannan jarabawa a halakar da wasu a dawo da su a nuna musu idina to duk wannan a zamanin annabi babu shi yasa lokacin babu waɗanda suke wasu laifuka da muka a wannan al'ummar an halakar da su ko sai dai irin azaba lokaci lokaci wanda kuma ba ta hanyar annabi bane za ta amma a wancan lokacin annabi za a aiko ya kawo mu'ujiza a halakar da mutum kun ga wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to amma su bani Isra'ila in suka yi abu a tashi sai a azabtar da su ko da za a dawo da su sannan kuma a nuna musu kuskuren su to shine abin da yake magana fa akhadhatkum as-sa'iqatu imma al-maut anan malamin sun fassara sa'iqan nan ta tsawa ko ta mutuwa aw al-ghashiyat al-azima ko kuma ana nufin wato a sa musu suna ma'ana da tsawar ta zo shin kashe su ta yi suka mutu ko kuwa su ma suka yi to Allah dai a aya da ta biyo bayan wannan cewa min ba'd maut ya faɗi lafazin maut ko yau kamar da zamu yi da haka ko an fassara shi da mutuwa ko kuma a fassara shi ma tun da rabuwa da rai ana kiran da mutuwa ko a cikin bacci ne ko da ke ai ran mutum yana da yana da ko amma dai rabu me yake rabuwa da dan adam ne lokacin da yake da shi jin sa yawa wato baya fahimtar me ake yi sai iya abin da iya gani ko Allah nuna masa a mafarki da kai to Allah madauki kuma ya kira bacci shi ma a matsayin mutuwa za ka ba matsala dan an ce mutuwa ko ne in mutuwa ce alama ce ta cewa Allah madaukaki yana da iko ya matar da mutum ya karɓi ransa kuma ya dawo da shi to shi yasa malamai a babin aqida inda ake karantar da imani da ranar ƙarshe daga cikin dalilai da suke amfani da su wajen tabbatar da cewa akwai tashin alƙiyama in an mutu ana dawowa shi akwai wannan aya yau cewa Allah madaukaki ga shi ya fita bani Isra'ila kuma ya dawo da haka kamar da Allah madaukaki ya faɗa mutuwa sai to an kun tanzurun alhali ku kula gani a ai tanzuruna wuku a zalika kullun yanzuru ila sabbi lokacin da tsawar ta faru sai Allah ya sa ta ta yadda kowa yana ganin ne da ta dan uwansa ta faru kun ga a cikin an ba su ikon su iya ganin yadda abin ya faru ba kawai kwaf ɗaya ta mutu kowa bai san me akai ba a'a akwai wanda suka ga a ga wani abu ya faɗo kan wani wannan ma da wani abu ya faɗo kan wani kafin shi za su yi haka kenan daga baya lokacin da za a tashe su za su iya ba da labari to duk wannan ta tashi su ba da labarin don ne Allah ya ce wannan don yana da lafiyar su su zo su yi imani duk da wannan kafin su ya riga Allah ya ƙara mana soyayya da manzon sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zaɓe mu ya samu a cikin al'umma kuma da mutum ya zama cikin irin waɗancan ku duba irin wannan canjin kangarewa wanda sai ita ce matuƙar abin da mutum zai kai irin kangarewa ai ba wannan ina ji na taɓa ba ku labari wata kissa da suke ta har a ce suna da wata makaranta ko a sama na taɓa ga muku a nan ne ko ina ji ba a tasiri ba ne wai idan manyan malaman su suka ba sai a ɗauki ran mutum sai a kai shi can wai a sama wajen al'arshi akwai wata makaranta da ake karanta wani kafin da suna tanzania ana dirasa ana tattauna ana ana matsaloli ana tattauna matsaloli wai tsakanin da Allah da mala'iku da su waɗannan manyan mala'iku wai akan haka har za a iya kawo hukuncin abu kaza a ce abu kaza kaza ne halal ne ko ba halal ba ko abu kaza ne ko ne ko ba ne ko ba ne wai sai Allah ya ce abu kaza ne aiki ne sai su malaman na sun ce a wannan ba su ne ya Allah ba ko ne har aka har aka ce wai ga wani mutum ya yana da ilimin wannan harkar a duniya bai mutu ba wai a je a taho da shi shine bai yanke hukunci tsakanin abin da aka samu tsakanin tsakanin Allah da wanda kuma ba ku aka aiko mala'ikan mutuwa ya zo duniya ya sami mutumin da yana karanta a taura sai ya saurara saboda wani ana karanta a taura mala'ikan mutuwa ba ɗaukar mutum da aka sai ne gina sai da ya aje karatu saboda ya duba shi a bayan sa ya dauka sojoji da suka kama shi ya wai ga wanda ya haka shi mai aka mutuwa ko sai ya kauce masa shi ne sai aka dauke abin da akwai abin da ya sai aka dauke shi aka duba shi sama ana zuwa to da labarin nan an haɗu da Allah da kuma waɗannan malamai Allah musta ba da din ba da wannan sai aka tambaye kai ne kake ka fi kowa ilimin wannan harkar dan ana da tauri mun kudinta ne ake gane mutum kudinta ta kana alama nawa ake gani a gane cewa jikinka na da kudi domin ko idan ka samu da kudinka to ana cire kai daga cikin al'umma a je a kai ka san wani karin to a lokacin nan sai mutumin ke yi to Allah ce mai tsarki ne su ko da su ce ba mai tsarki ne sai aka zo ana jiran sai a kawo sai aka tambaye me za ka ce sai ce a ni mai tsarki ne shi ke sa ka ce a wata hikayar kuma an taɓa yin irin wannan Allah ya ce abu kaza sun suka saɓanin haka aka yi irin wannan abun wai sun suka fi nasara wai har sai yake farin ciki wai madalla da ƴaƴana suka yi jaye wannan fa irin tunanin waɗannan mutane ne addini ke nan abin bai kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wani lokacin ai barna da karkacewa in ka santa yana taimaka maka ka ƙara imani a naka ko ba ka bai وبضدها تتبين الاشياء كما ابن القيم to abubuwa suna bayyana in ka san dukkan shi sa malamai suke cewa duk mutumin da bai san Umar kan yake faɗa radiyallahu anhu matsaloli a addinin musulunci suna faruwa ne in aka samu waɗanda ba su rayu a jahiliya ba ba su san jahiliya kawai daɗi suka san ma'ana musulunci suka san don haka akwai abubuwa na imani da ba za su gama fahimta mun fahimta kaga ashe karanta abubuwa da suke da alaƙa da barnar aƙidun wasu mutanen yana ƙara masa ƙarfin imani a nan mun gane wannan Allah ya ƙara mana ƙarfin imani to kuma zakara yawa kuma ba asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan mutuwar mun ku ko kwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma zakara ni'matakum alayhi fi al-kaydi wal barriya al-khaliya min al-dhalal min al-dhilal sannan Allah madaukaki ko ya tuna musu har yanzu ni'imar da ya musu a lokacin imuwa din nan hadidi barriya ana nufin daji daji da ba komai kawai shi yasa ya ƙara siffanta ta alkhaliyat min al-hilali wanda babu inuwi abdulal jam'in zul inuwa wa sa'ati arzaqi da kuma yalwar arziki duk babu domin a sahara ne a saharar da aka ce Allah Allah madaukaki ya sa su suke shekara 40 da san inda za su هذا كل ما يعيش يقول كلمة مسلم كيف يقول لك أنا لأني أنا كلمة مسلم أما بيقول إنه كان جري وجهه جدا فعن إيرنته أن أنا كان أبو تيجا ده أكيد أنه جنا ده kuma suka zo aka ce shiga wannan su yaƙi waɗannan ƙasa suka ƙi aka dora musu wani hukumar ta ƙasa shekara arba'in shekara arba'in ba ko kwana arba'in ba ba awa arba'in ba ba sati arba'in ba shekaru har arba'in suna cikin shi suna cikin inuwa to a wannan lokacin fa ba a matsayin su ne wanda suka saba wa Allah suka nemi ma a ba su aboki abun bauta su bauta masa dai Allah madauki ya kyale wannan ya to amma sai aka rika sako musu da abinci ma mai daɗi daga Allah wannan wani wani sai kuma wani wani da baka ko ba ka bane to amma Allah madauki a komai na da akai hikimomi domin ya ƙara tabbatar da hujja ne akan waɗanda suke da rai a yanzu da kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kun gaba ba fa wai ba wai ba mu san abin da kuke gani an yi kaza an mutu kaza an mutu kaza an mutu kaza amma duk da haka ba ne haka ce ba dalili idan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta yawa fa qala sayyidi wa zallalna alaikum al-ghamam ya sanna ki wanda wa ya fadi wannan ko wa zallalna alaikum al-ghamam sannan sai muka yi mukadda wato ga jimare a kan ku wa an zanna alaikum manna sai muka saukar da alman malamai sun sabani akan me ake nufi da almanni din sabani mai yawa wasu suka ce ismun jami'un kamar da kawo anan ismun jami'un li kulli rizqin hakamin yahsul bila ta'abi duk wani arziki duk wani arziki a nan ko kuka da abinci duk wani abinci da mai daɗi da aka same shi ba tare da wahala ba sun yanka almanni gani wani shi ne tarjihi ma da malam ashinki yayi bayan ya kawo muhimmin malamai da yawa yana cewa wa azharu indi fi almanni annahu ismu jami'un lima yamunnu yamunnu Allah bihi ala abdi min ghairi ta'ab duk abin da Allah maka zai mutum da yawa ya same shi ba tare da shan wahala ba na wani abinci to shi ake kira almanni domin sai tsakanin me asalin kalmar almanni wasu suka ce yawa omin bu nan ya rubuta muku azzanjabi ko to gaskiya ba azzanjabi ba a mafi yawan littafan tafsiri abin da suka kawo shi ne attaranjabi attaranjabi attaranjabi a hausance sun ka tambayi ba haushi suna cewa ana ce masa garba garba mai kun zama ake ce garba wani wani abu ne yake saukowa daga sama zaƙinsa kamar a lokacin da ne shi ya rika saukowa daga sama kamar zaƙin dinan zaƙin zuma mai daɗi yau to shi ne suke suke kiransa da wannan suna suka ce wal kam'a da kuma wani abu shi ma na ce masa kam kam'a ce ce ruliya da Hausa sannan ni ma ne ya fi giya mu yau ka san da mamaki irin waɗannan abubuwan ka ka yi nesa da su ba ka san su a Hausa su suna ce masa ruliya wani abu kamar albasa daga ƙasa ake tuno shi yau yana da lafiya har ya zo a sahihi bukari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kam'atu cewa ita kam'a din nan shifa'un min al-ayn wato al-kam'atu min al-mann shi kama da suka fassara wannan al-mann ma da kam'a din to al-kam'atu min al-mann ita rubiya daga manni take ma'ana ita ce yana da cikin nau'in abin da Allah take ta kawo bani Isra'ila a wancan lokaci kuma kamar ko shifa'un lil ayn in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa maganin aini ce me aini kambun baka a cikin yau kambun baka wanda ba auki ne ke cewa mai da haka kawai ake cewa wani abu mai ko kuma da wani maye da gaske a cewa wani maye yana cin mutane akwai abin da ake cewa kambun baka kambun baka shine idan mutum ya ga wani abu da ya ba shi sha'awa sai ya faɗi wani abu a kai in bai fita alheri ba sai wata su za ta samu wannan wani har zai mutum to shi ne sai ka ji ba haushi na cewa an cikin wasu ya mutu sai a ce wannan layi asalin kalmar aini kambun maka ake cewa da yau duk da cewa wasu suna cewa hatta mai ta din akwai ta a hausan dade amma a shar'ance akwai bincike mai zurfi na iya suna ba ne ne nake karanta a intanet an yi wani taro ba da ne a yi a ga an kare na kawai sakamakon da wasu profesoci na hausa na addini aka tare su bincike a kan maita a al'adar bahaushe wai da gaske ko ba da gaske ba aka yi awoyi sun kafa har a jihar ana presentin takardu to natijar ne kowa ya tsaya a nan shi ne kare al'adar bahaushe ke yi kan magana kuma da suna biyu ce babu wani abu illa dai wannan magana ta kambun baka shi yasa ake cewa idan mutum bai san yana da irin wannan abin da ake cewa kwallon baka tunda mafi yawan mutane kowa zai iya yin wani abu wani abu ya faru ba tare da ya san daga sakamakon sa ba shi yasa ake son duk lokacin da kaga Allah ya yi wani mutum wata gaiwa ko wata ni'ima ko ka ganshi wani abu na ya birge ka to ka ce ma sha Allah tabarakallah za ka rika bin wannan abin da yawa abin larabawa saboda sanin da wannan yau ko karatu ne mutum ne mai karatu misali da ya karatu ya ko wani jin daɗin karatu to kace ma sha Allah ta baraka wanda Allah ya sa yake da irin wannan abun bai sani ba in ya shiru abun ya ji cewa abun ya ba shi da'awa a zuci ba tare da ya faɗi kalma mai daɗi inda mutum ma sha Allah ta baraka Allah sai ka ga cuta ta samu wannan akwai shi yana faruwa shi yasa annabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa yin wannan har yake a kira wanda aka yi zaton shi din ne mai wannan kuma aka tabbatar yana da shi aka ce shi ne ya wanko rigar da shi kamar sun gine shi kuma a mutumin wanka shi mutumin ya sha ko ya yayyafa jikinsa da wannan ruwan da aka wanke rigar ciki na wannan waɗannan abubuwan duk sun tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin abubuwan da suke maganin wannan irin abin da ake ce mai aini ko kan bambata akwai ita wannan rubiya din da ake ce mai alkama yawa to suna cewa tana cikin abubuwan da aka saukar da Isra'ila a wancan lokacin kuma Allah ya sa masa daɗi mai daɗi sosai suna ci. Sai ce wal khub da kuma kafi kira su bread al khub gurasa dan duk abin da ake baking din sa ya ake yi ne yake da Hausa. Gasawa ko? Ba gasawa ba. To a je ne? Mutum bai wani نعم gashin kawai ko to ana toyawa toyawa ai da mai ne ko gashin ko mu sai gashi ne ne tunawa oh ga wata haka wani ya ce tunawa yau a take dai mun fahimci da ake yin biredi ko to duk abin da ake yin biredi da shi kowane irin nau'i gurasa da ba gurasa ba ana ce maka kofa da larabci yau to shi a a lokacin duk yana cikin abin da Allah madaukakin ya rika saukar musu da wannan almannu da kuma abin da zai faɗa yake wa salwa da kuma salwa salwa suka ce sa'irun kabirun wani tsuntsu ne karami yuqalu lahu as-sumana jam'i ne mufrad lokaci ne as-sumana da ba'u kafiri sau suna ce wani tsuntsu ne karami kamar makarwa ko abin nan farka abin nan ne fakara yau kamar fakara haka yake karami sun je irin sa aka sakko musu da shi daga sama su ci wannan abu ne daɗi daɗin zuwa kuma ga wannan tsuntsu ko kun san me aka yi kuma ba wai zubo da shi ake da fuffuken su sai su sa hannun su kama su yanka su fige da nan su gasa ba a gace wani abu sai Allah a gaishe sannan kuma ga wannan kayan daɗi amma duk da haka su kafin ba ma kafin cewa su suke ai wannan abin su haba sun yi a ce wannan za su ci wai annabi Musa ya ce ka ce Allah nan da Allah ya kawo mana wani abu da wani mun da duk wannan abin za su yi la hawla wala quwwata illa billah yawa yuqalu lahu sumana yati tayyibul lahmi naman sadaqi ne dashi fa kana yanzilu alaihi min al-manni was-salwa yunzilu kai sai kasance yana saukar musu wannan abu na manni da salwa ma ya fihim wa yuqitu na daga abin da ya ishe su kuma yake isar da su wajen cin abinci yuqituhum ai yana ba su abinci daga qut kalmar qut abinci ke a qatahu ya siyar da shi abinci kawai yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗa ɗan abin da yake ba ku buƙatar yanka da manzana a ce yankan wani za mu iya mu yankan wani da fashi haka Allah mai kuɗi a ya saukar da shi ai rizqan la yahsul nadhiruhu li ahli al-mudn al-mutaraffihin kai yake wannan irin abinci bayan gasuwar ta da yadda yake zuwa ready-made haka kuke ake cewa ko yawa a ke tsakawar daga saukowarsa sai ba irin wani abinci ne wanda mutanen da suke cikin birane ma a cikin biranen kuma mafi jin daɗi ma'ana masu kuɗi masu hali ba su ba su cika samu irin wannan abinci a lokacin za ka je cikin gari ka sami manyan su ko ba su cika samu wannan irin abinci ba Allah madauki sai san karo da mutum Isra'ila wannan abinci wannan hali da su sannan sai su kalam ya shukuru hadhihi ni'am amma duk da haka ba su gode wa wannan wato ni'ima ba wastamarru ala fasawati qulubi suka miƙe akan wannan bushewar zuciya wa kafarati dhunubi da kuma yawan zunuban da suke da suke kai Allah yake wa ma zalamuna ba su faga da shi ba yani بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا wancan abubuwa da suka aikata ayyukan da suka aikata da suka saba wa umarni to ba su ba su suje mu ba su zalunce mu ba me suka yi yawa yi sai kara gani su bi anna Allah la tadurruhu ma asyatul afi domin ko Allah subhanahu wa ta'ala zunubin masu zunubi ba ya cutar da cewa da ya kada ku yi zunubi amfanin waye amfanin ku ma'ana mu ne za mu amfana idan ba mu yi sai mu je ya ba mu lada ne sai mu shiga aljanna a ce yin zunubin kuma baya cutar da shi har yanzu ba zai kawo na ƙasa a mulkin sa ce ka ce a yi abu an yi don haka mulkin ka ne ka ba duk wannan babu abu Allah ta domin ya riga ya ba mu ya ce ku yi kaza ne kyau kada ku yi kaza ne nuna wanda duk ya mara kyau kuma sakamakon da zai samu kuma Allah ta ce zai ba shi ne nuna kama la tanfa'uhu ta'atu ta'ih haka nan da'ar masu da'a ba ta amfani da Allah Allah ne shi da yake mu bauta masa mu kalla mu azumi mu sauka mu so mu kuma mu dinga mu iyaye ba wai dan shi zai ji dadin wannan abu bane ko zai amfani da da'ar mu a'a mu wannan da'a za ta yi amfani sai mun amfani a duniya sai mun amfani a lahira to ka bauta ma Allah ka samu kwanciyar hankali kana tare da masu azumi da kai kana samun nutsuwa a mutum damuwa ta duniya ma yin addini yana da ko ba haka bane yau za ka ji cewa kana da wani yanayi duk halin da kake gani nuna yau an yi kaza an dame ka da kaza ka tuno cewa wannan halin ma ba zai zo ne wata rana sai ka saka maka kenan kana da ubangiji yana kula da lamarin ya Allah ka tafi ka banka za ka banka ba ka rufe shi abin da kake so to dan haka a je da'ar da gani amfanin mutum ba amfanin Allah ba subhanahu wa ta'ala sai ce walakin kanu anfusahum yazlimun amma abin da suka yi ne su sun kasance masu zaluntar kawunan su ba su zalunci Allah ba fa yu'udu dararuhu alaihim don haka cutar wanda suka yi ko zalunci da suka yi bautar dan mutum da suka yi mutum da suka yi ba su yarda da Allah da sun yi duk kansu suka zalunta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala dan suna sanar da cewa babu mai yin wannan abubuwan in ba Allah ba to za mu tsaya anan saboda nan gaba in sha Allah gobe sai mu tashi akan sauran ayoyi isoshin da musulmi ne wannan karin za mu yi suna nan da dama saboda duk nan har zuwa lokacin da yayi magana akan هاروت da ماروت da bayan wani har zai zuwa kisar annabi ibrahim da duk zamu muna cikin wannan magana ne akan karin da isra'ila insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kada ya ba mu halaye irin hali na bani isra'ila Allah ya ba mu hali irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mu kamar yadda ambata akan sunan manzon صلى الله عليه وسلم وإن ذات لا فيها تجسم أن لا لا فيها وإن كما تجسم إن موقوف يا أن يا يوسف cutar kwalara da ake a jihohin da suke makokan mu ya Allah ya Allah ka yaye ta Allah ka kawo kankanta ka ba su lafiya kuma Allah ka hana shigo mana jiha ka hana shigo mana ita wannan jiha ba Allah ka tsare mu zauna lafiya kuma sannan ka ba mu abin da lafiya za ta ci sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a tambayoyi ta farko wani yana cewa malam wai dan uwan annabi Yusuf annabawa ne to magana mafi inganci ba annabawa ba ne masu cewa annabawa ne mafi suna kafa dalili ne da ina auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wanda bi yin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab bisa al asbab domin da aka ce al asbab ya yi da asbab ana nufin jikoki jikoki nan a dukkanin gaskiya abin da ake nufi jinsin bani isra'il jikokin annabi ibrahim ƴaƴan annabi yaqub jikokin annabi ya kuma ba nan ne zama cewa ƴaƴansa na tsaka su wannan guda goma sha biyu wanda yake annabi su ɗaya da su ne kawai duk da mana dalilin duniya a cikin haka ba a kan wannan da su cewa babu dalili la min alquran wala min sunna da zai nuna mana cewa ɗan uwan annabi yusuf cewa annabawa ba annabawa ba wannan ita ce magana mai cikin shi wannan kuma na cewa mana yawan halitta mutum ya tashi daga wani gari zuwa wani gari domin gabatar da sallar da su kafin ai itikafi ba sunan sallah ne yawa ibada ce ta itikafi a masallacin gari ko aka ba ce bai zo a sunan Allah sallallahu alaihi wasallam a kafi da wani gari a dina akwai maganganu ne da na dauka shi za a yi shine magana da wasu suke cewa kamar da shekul na shekul albani Allah ya rahmu shi yana ganin cewa ba a yi itikafi sai a masallaci uku makka da madina da baitul maqdis kuma wannan magana da ake ce ne yin yayi hakikatan malamai sun saba masa kuma sun yi bayanai sosai a kan cewa ba daidai ba kowanne masallaci a duniya za ta yi iskali abin da ya aka fi so idan masallacin ana sallar juma'a idan karka bukatu sai zaka fita ka koyi sallar juma'a wannan yana tambaya kan mutum ne ya sami dani goma na biyu a zai da zakka dani dani dani goma na biyu wanda aka shafi shi shawarwa ta mamuna mutum zai fidda zai fidda usuli ne in ya kai sa'i na ɗari uku misalin zakka ta kayan amfanin gona shine kan abin nan kamsatu ausuki wato ausuki guda biyar ausuki ɗaya shine sa'i sittin sa'i ɗaya shine mujallabi ka tara mujallabi hudu ka guda hudu shine sa'i ɗaya to guda sittin ɗin shine shine ausuki ɗaya wasafi ɗaya ka haɗa guda biyar shi ne karshe da ausu su shi ne misalin fidda zakka a gero ne da dawa shinkafa da sauransu kawai abin da aka bambanta shi ne idan ruwan sama ne Allah na ƙarfi ne shayar maka gona kawai ta je ka zo ka abinka ba abin da kai a ciki to za ka ba da usuri me usuri kashi ɗaya cikin goma don haka da a ce kowanne gani ɗaya ya kai sa'i su ma'ana abin da ko kowanne gudani biyu kai ya kai sa'i sittin kaga an samu wasu biyar ne ko to nawa za ka bayar in ka tara gaba ɗaya sai ka bada kashi goma a cikin kashi goma sai ka bada ko bai gani yau sai da mafi nan dami ɗaya za ka bada yau to amma fa sai an tabbatar da cewa damin zai kai wannan in ba haka ba ba lissafin na dami dami lissafin na ausu ɗin ne za ka sai dai idan an kinta ta ila akwai waɗanda suka iya daurin gidan daurin da za a san wannan guda ɗaya ya kai abin nan wata guda ko an yi wannan da shi ke kamar in ma da wani tambaya a nan cewa shi mutane mutum ne yana da mata biyu da ƴaƴa biyu ya zai fitar da fitar da kai wannan ba shi da wata matsala kowanne rai ɗaya za a fitar maka da nasa kayan ya suke da dullabi guda ku ba na da dullabi ta shine bayan an yi sahur mutum bayan ya sahur kan ya koma barci sai mafarki har da yi zo masa mai tashi da har safiya na ya abu ne na farko an yi masa wa'azi ya rika tashi da sallah asuba amma azumin ka kalawai ba komai mafarki ba ya sa azumi ya lalace wani yana cewa Allah ya tsara malamin ikhlasi da imani a sabatu da yake ko wannan kashe ne na kashe nake da gol wato sarƙoƙin lahani da zoguna nake son malamin ya faɗa mini adadin kwatankwacin kuɗi nawa za su kai da za a fitar musu da mutum to wannan yana da alaƙa da nan na san akwai kwamiti da kowace shekara a kasan nan ana faɗa ko da sani da mana an faɗa misali idan la wasu jirgin ko mana saboda mu ma sai mu sanar da mutane su a matsayin na nan ba ko ba san ba da nawa bane amma dai insha Allah an bin kaza a sanar nan gaba wannan kuma shi nan ina so a taimaka min da addu'a ina fama da injina har ina karatun alqur'ani ina yin ta ma'ana tana da zamu da Allah taimaka min da addu'a to da kai da wanda ba kai duk wanda Allah na dauki da rabe shi da ciwon illa muna roƙon Allah son Allah ya dauki muku ita ya ba ku lafiya ya ba ku fasaha da harshen da za ku iya magana da kalmi kowa ya fahimta cikin nutsuwa kuma Allah ya fitar da mu kowa da kowace irin musulma da suke ganin ta wa haka da da'awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.